أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم abin da yake gabanmu akwai abin da suke ce masa alharakatul kaumiyya a qabla alqarni tasi'a ashara ana waɗanda suka ɗan fito aka yi hayaniya wasu daga cikinsu sun yi mukawama ta isti'amari wasu kuma sun yi kuruji wa sun yi kuruji wa jama'ansu ko kuma sun yi kuruji wa a hukumarsu su shi ne tarihi yake saninsu da suna alharakatul kaumiyya cikin wannan akwai zahir umar wanda za ku karanta akwai haraka wahabiyya wanda kuke ji labari shi ma za ku karanta na farko istiqlalu shek zahir umar bisham mun karanta a jiya sham ta shiga karkashin alhukumul usmani tun wasu shekaru can baya da suka shuɗe to a daidai lokacin da sham ɗin take karkashin alhukumul usmani da muka karanta akwai wani da ake ce mishi zahir umar shi ya fito ya yi istiklali daga hukumna al-usmani kamar yadda za ku karanta wanda shi an haife shi a guli da ama alfin wa siti mi'atin wa hamsatin wa tisa'ina miladiya wa ama alf wa mi'a wa sita hijiriya sannan kuma tuwufiya ya rasu au kutila ama alfin wa saba'a mi'a wa hamsatin wa saba'in وهجريا عام ألف ومئة وستة وتسعين من هو الظاهر عمر ga tarjamarsa wanda ya zo a takaice huwa zahir bin umar az-zaidani ولد عام 1695 كما سبق وعام مئة مئة عام ألف ألف ومئة وستة هجرية وكان ينتصب إلى العلويين ينا دنجا تكنسى زواج العلوي العلويون سون الشريفين سوريا سيدنا علي رضي الله عنه كان أحد حكام فلسطين في فترة الحكم العثماني kamar yadda muka bayyana a fatara ta hukuncin usmaniyun yana ɗaya daga cikin mahukuntan falafin a karkashinsu ila an uyina hakimin ala ukka aka zo aka naɗa shi ya zamo shi ne gwamna na ukka wastaula ala tabariya wa amila ala jazbi tujarin urubiyi ya mamaye tabariya kuma ya yi aiki ya yi iya ƙoƙarinsa wajen janyo 'yan kasuwan turawa wastamarra ala siyasati hittikari a hamil mintajati imaratihi sai ya ci gaba da siyasar a tara muhimman abubuwa na kasuwa a siket dinsa a imararsa ma'ana wannan yana nuna ma akwai wani shiri da yake so yana da wani shiri na musamman a nan gaba mana duk wasu abubuwa na kasuwa muhimmai baya yadda a wuce da abin jihar da ba tasa bace cikin jihohin da suke karkashin hukumar usmani walamma shakkal usmaniyuna fi sha'anihi a lokacin da usmaniyawa suka yi shakku akan lamarinsa aqadat tahalufa ma'a آل بات شيخ شيخ البلد في مصر على غزو الشام sannan sai ya hada yarjejeniya da haɗin kai taron dangi tare da wani da ake ce mishi alibab a shine shehin garin masar da yake masar akan cewa su haɗa kai tare su yaki sham daga bisani sham ya fita a ƙarƙashin hukuncin usmaniyawa ya zama su suke mulkan sham kamar yadda muka riga mun bayyana wannan wani abu ne wanda su da daula usmaniya ba sa yadda da shi wannan ya sa masu kai ƙarfi ba sa yadda ka balle a jikinsu وتمكن من الاستيلاء على بيروت وطرد حاكمها أحمد باشا الجزار sai da ya samu dama na mamaye beirut wanda yanzu a lebanon ne ake ce masa ya kori gwamnan beirut din wanda yake wa usmaniyawa aiki wanda ake ce mishi ahmad basha jazzaf sannan walahu injazatun iktisadiyatun dakhmatun najaha fiha yana da wasu ayyuka na musamman da suka shafi tattalin arziki masu girma wanda ya ci nasara a ya ci nasara akan zartar da su wa bana madinata tabriya yazo ya gina a garin tabriya ba'da kharabiha bayan tarwatsewar garin rushewar garin wa dammaha li ukka ya hada garin ga inda yake yake gwamna ukka wa khaffafa dara'ib al-fallahiyin allati faradaha al-uthmaniyun sai ya sauƙaƙa harajin harajin da ko jangalin da manoma suke bayarwa wanda usmaniyawa suka sa musu ma'ana iya abin da kowanne manomi zai bayar sai ya rairage musu saboda ya samu karkuwa kuma hakan ya bashi daman ballewa daga karkashin alhukumar usmani wa kana mimman yu'aridu alhukumar usmani yana ja da daula ta usmaniya wa haraba wulatahum wato ya yaki gwamnonin su kawali saida wa dimashq wa nablus kaman gwamnan saida da dimashq da nablus wa taqalla bi hukmi sham bayan sun hada kai sun yaki sun kori gwamnan sham din ahmad bashar jazzar sai ya zamo shine yake hukunta sham din hatta taradda al usmaniyuna har sai da usmaniyawa suka zo suka yake shi suka kara karban sham din suka hade da shi karkashin hukuncin su ama alfin wa sab'ami'a wa khamsatin wa sab'ina wanta hal amru bi qatlihi karshe dai lamarin ya kare aka kashe shi sham din ya je kara dawowa karkashin usmaniyawa الحركات الوهابية في بلاد العرب لكي داما منشي ذاكرة الحركات القومية اه تونن حركة تا وهابية وأقرن الأرض العرباوة وتو حجاز دا نجد حجاز دا نجد wanda ƙarshe kuma suka shiga Iraq Iraq da kuma wani bangare na Sham kun san kasashen map din da kasashen Laraba din akwai Hijaz yadda muka faɗa akwai Najd sannan kuma akwai Iraq sannan kuma akwai Sham asalin Sham din ba kasashen Laraba bane amma ƙarshe musulunci ya dawo da Sham kasashen Laraba kasashen Larabawa ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعيش ولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي شين سننسى محمد بن عبد الوهاب بن سليمان عام عن أيشيش عام ألف ومائة وخمسة عشر شكرا دبودي دريدي دبو مشابير بال بال أويينا أو نقريد أكتشيش أويينا ورح ورحل iddatar hilatin ya yi tafiye-tafiye da yawa min ila sham wal iraqi wa biladil furs ya tafi sham ya je iraq ya je garuruwan farisawa gunda yau yanzu ake kiran shi iran wa ta'allama ilma min ulama'iha yayi karatu a wajen malaman waɗannan garuruwa wa akhiran karshe dai awabul matafil dir'iyya karshe yaushe yaushensa ya dawo da shi garin dir'iyya shine makarri hukumi Muhammad bin Saud a wurin da Muhammad bin Saud yake sarki yake sarauta Muhammad bin Saud din to shi wannan Saud din shine wanda sarakunan Saudiya suke nasabta kansu gare shi kakansu kenan har sunan kasar ma suka dauko daga sunansa al-mamlakatul arabiyyatul saudiyya Muhammad bin Saud Muhammad bin Saud din kawai sarki ne na jir'iyya sarkin gargajiya na jir'iyya ne asali a wa tamma tahalufu bainahuma sai shi Muhammad bin Abdul Wahhab ya yayi haɗin gwiwa suka haɗa kai tsakaninsu kama sai zukuruhul mu'arrikul wahabiyyu zarkali wannan maganan da ke yana da hatsari din za ka yi rubutu za ka bar wa mutumin ya faɗi da harshensa ma'ana kamar yadda malamin tarihi wanda shi ba wahabi ne yana da aqida irin na muhammad bin abdul wahab az-zarkali wato zai fada da bakinsa wannan zai fada bakinsa dan wasu yanzu idan ka ce Muhammad bin Abdul Wahab ya ya hada kai ne da wannan Muhammad bin Saud dan cin maburinsa zai ce sharri ake masa kuma abin da zai tabbatar ma da cewa shi zarkali ba wahabe ne suna nan tare da ba sa rabuwa da Malik Abdul Aziz baban su har Malik Abdul Aziz ya rasu ba sa rabuwa to shi ne wadarisu lil harakatil wahabiyya yace duk wanda zai zai karanta wannan za a ce tawaye ko kuma motsawa ko a ce yaƙe-yaƙe na wahabiyya ya kawo fi haira zai auku cikin wani rudu wa ba'd tanaqudi fil masajiri kamar yadda zai auku cikin wasu tanakuri a cikin wasu littattafai wanda zai dinga karantawa a tarihi fa mu'arrikun najdi a malaman tarihi na najdu inda shi Muhammad bin Abdul Wahab din yake yasifuna al-haraka suna sifanta wannan haraka bi annaha harakatun jihadiyatun sahihatun suna cewa haraka ce na jihadi kuma ingantacciya wa mukhalifuhum wadanda suke saba musu kuma min muayyidi dawlatil usmaniyya cikin wanda suke tare da suke ta'yidin karfafa daula ta usmaniyya daular da suka balle a karkashin ta yasifunaha suna sifanta ta bil harakati takhribiyya haraka ce ta kashe musulmai da rusa rusa garuruwa ba gaida ba dalili da sunan addini shi yan abin da boko haram suka yi fala budda lil bahisi yace din ne bincike a wannan waje dole ne min tawakkil hazar ya dinga mayar da hankali li yuhaqqiq al adla wal insaf saboda ya tabbatar da adalci da kuma insafi shine bawa kowa abin da ya cancanta lakin amma ya ce bin ruju'i li masadirin haraka da komawa littattafai da masadir ɗin su masu wannan haraka ɗin min ta'alifi qadatiya masadir littattafan da jagororin wannan harakan su suka wallafa da hannunsu ya tabayyanu hadfuha hadafin wannan haraka ɗin zai bayyana وقائدها عقيدون زي بينا خصوصا مسمى ما هذه المؤلفات ودن اللي تتفي gani kasan shi ne bincike fur ne yana da yanci ka leko nan ka leko nan karka yadda a baka labari ka gani da idanka gani wannan littafi na farko shi Muhammad bin Abdul Wahab da hannunsa ya rubuta wannan littafi sunan littafin kitabut tauhidi shine littafin da zaka ga ana buga su ana sayar da su a kasuwa a rashin sani kuma ana zuwa ana koya wa yara a islamiyya daga bisani waɗannan yara ta hanyar da aka sani ko ta hanyar da ba a sani ba za su juye ƙarshe su zaman to boko haram ta gane wannan littafi da shekhu muhammad bin abdul wahab wa shuruhi ulama'in najdi lahu kar ka duba matanin littafin kawai ka nemo sharshi sharshin da aka yi wa littafin malaman najdu su malaman malama magoya baya waɗanda suke tare da shi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab suka yi wa sharri suka yi wa sharhi a ciki na biyu kashfu shubuhat wani littafi ana ce mishi kashfu shubuhat liqa'id haraka shi ma jagoran wannan haraka Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab shi ya rubuta kashfu shubuhat allazi yahtawi ala zahirati takfir wanda littafin ka karanta zaka fahimci cewa kaman yana nuna in ba wahabiyya bane a duniya ba musulmai eh kawai littafin abin da yake nuna ma kenan cewa a duniya kaf ba mai kadaita Allah ba musulmi sai wahabiyawa shine zahiratu takfir kenan littafi na uku kuma الأصول الثلاثة له أيضا وشروحه أقول لتاج الأصول الثلاثة ناسا يشيما دكما شرح دا شرح إلي إلي دا أكي ونن لتاجي كما لأن سكي ونن شرح دوكا وهابية يعني لتاجي كما نفضو شيني الدرر الثانية لشيخ عبد الرحمن بن محمد النجدي شيما الدرر الثانية وأن لتاجي الدرر الثانية دين muhimmancinsa shine yana tabo tawarih tarihin abubuwan da suka suka wakana a zamanin Muhammad bin Abdul Wahab to waɗannan littattafai ka duba su da kanka kuma sannan ka nemi sharhin su ka duba abinda zaka fahimta a ciki shine akidunsu da halayensu da manufofinsu kamar da za mu zo mu karanta ومن الجوانب السلبية التي يجب التنبيه عليها في هذه الكتب yace ba muna so mu ma bayani ga abin da yake cikin littafin bane maraji ne masadir aka baka ka nemi littafan da sharhin su da kanka da kanka ka karanta amma yace daga cikin bangarori na salbiya ma'ana bangare na kushewa na kushewa waɗanda ya wajibi ne a fadakar da mutane akai cikin waɗannan littattafai shine ta'rifu taghut bi mafhumin khati littattafan suna dauke da ta'arifi ma'anan tagutu da wani fahimta na kuskure wanda ba shi da alaka da lugha arabiyya wanda kuma ba shi da alaka da irin tafsirin da magabata suke wa taghut saboda ko cikin kitabut tauhidi ya sa hatta malamai cikin tagutai malamai bai tsaya a sarakuna kadai ba malami zama da cin qur'ani dagutu ne in dai baya bin irin ra'ayoyin su da irin fahimtar kaga wani dai ba zai tsira ba ko ordinary musulmi ba zai tsira ba in har malami su kutum mahaddacin qur'ani zai zama dagutu a gani abu na biyu addu tawassuli wa tabarruki wa ruka min nawaqid al-islam kidaya tawassuli misali ka ce dan albarkan wane Allah ka biya mun bukatar ba ta gane ko matacce ne kai wa kai tawassuli da shi misali ka ce dan sayin na abubakar ya Allah ina da bukata kaza ka biya mun agun su ka zamo kafiri eh ka zamo kafiri haka tabarru misali a ce a ce wannan rigan manzon Allah ne ka goga rigan a jikinka saboda jikinka yayi albarka ko ka ce dan albarkacin wannan rigan Allah ka yi mun kaza ka zama mushriki a wajen su warruka in kai rubutu ka sha ko ka daura laya ko guru wanda aka rubuta sunan Allah ko ayoyi su ake cewa ruka to nan ma ka zama mushriki ka zama kafiri shine ma'ana min nawaqid islam wa min ash-shirk al-kharij in kai wayannan abubuwan kuma kai shirka wanda yake fidda kai anil milla yake fitar da kai a addinin musulunci sukutum kaga wannan wato ya saba wa hankali magabanin ayi maganan addini na gani to shine irin hayaniyan da aka kawo kasan nan da sunan addini kuma karshe dai hayaniyar ta kai ga rasa rayuka miliyoyi rurusa gidaje wanda boko haram da suka fito a cikin su suka yi saboda dama duk mutumin da ya ce ma sai kafiri ne idan bai yake ka fito bai samu dama ko makami bane eh wannan na ɗaya kenan ko ko na biyu na uku wa inkarul umuri sabitati fil islam kal madini ciki wato inkarin tabbatattun abubuwa a musulunci kamar yabon manzan Allah in ka karanta tarihi kaɗan kai ɗan zurfi kaɗan za ka gane tabbas cikin sabon manzan Allah akwai mawaƙa kuma suna yabonsa wannan sanannen abu ne ko ba komai ai an san kasidar Zuhair bin Abi Salma wanda kuka karanta a adab ba ba na su'adu ba eh ba na su'adu kasidar da ake sanin ce mata alburda wannan ba na su'adu nan Zuhair bin Abi Salma a gaban manzon Allah ya rera ta har manzo ya masa gyara inda yace innal innar rasula la nurun yustada'u bihi muhannadun min suyufil hindi musululu sai manzo yace la qul a muhannadun min suyufil lahi musululu ga sawad bin qarib cikin sabon manzo Allah wanda yake cewa manzo Allah wa kulli wa kulli shafi'an yawma la zu shafa'ati bi mughnin fatilan an sawad bin qarib a gaban manzo Allah kulli shafi'an yawma la zu shafa'ati ga su Abdullahi bin Rawaha har manzo saboda muhimmancin yabonsa to ya nada Hassan bin Sabir ya zamo shine shine shugaban mawakan manzon Allah kamar da ya nada Hamza bin Abdul Muttalib ya zama to shugaban masu jihadi mayakansa to yaya wannan abun ka zo ka ce babu shi a musulunci duk wanda ya karanta tarihi ya fi ne kai akwai ire-iren wayannan abubuwa suna nan da yawa an dunkula maka su ne wa ikhraj at-tasawuf al-islami min ad-din tamaman haka nan cire tufanci na musulunci a addini kwata-kwata ma'ana a cikin addinin musulunci babu wani abin da ake sai mishi tufanci wannan ba wani malami a duniya wanda ya faɗa banda wahabiyya hatta magabatan wahabiyya ibnu taymiya ibnu qayyim ba wai su ce akwai sufanci ko ɗarikun sufaye a addini ba sun rubuta ma littattafai a cikin sufanci misali littafin madarijin saliki na ibn qayyim jawziya idan ba littafin sufanci bane babu littafin sufanci a duniya kam saboda sharhi ne na littafin manazilu sa'irina manazilu sa'irina nan abu isma'il harawi shine ya wallafa shi abu ismail harawi saboda sufancinsa akwai waɗanda suka ce shi kafiri ne ma saboda ya faɗi kalmomi da ya kulle kai ya wuce tunanin hankali abinda sufaye suke ce mishi safa'a to littafin wannan mutumin ne ibnu qayyim yayi wa sharhi mujalladi guda biyu akwai bugu mujalladi guda biyu akwai bugu na tahqiqin Hamid al-Fuqi akwai bugu tahqiqin Rudwan Jami'i Rudwan duk muna da su a hannunmu a gane a cikin wannan littafin duk abinda a yau ake cewa shirka ne kafirci ne waye a layin sufanci da ɗarikun tijaniya da sauransu to a littafin shi ya tabbatar da su a littafin ya tabbatar da su haka na ibn qayyim ibn taymiya kansa ya rubuta kitabul ubudiyya shi ma littafin sufanci ne ko wanda ya karanta wa yake da suna mabadi'il mutatawwima ya san da cewa al ubudiyya yana daga cikin lakubuka da sunaye na sufanci su kitabul istiqama littafin da yace ayi maulidi akwai lada mai girma a ciki suna nan gurje kawai ana yaudarar mutane an samu al'umma ba a karatu ba a research ba a bincike na musu wayo shi ne to saboda me yake faruwa shi musulunci abu uku ne al-islam al-iman al-ihsan fa akhbirni al-islam fa akhbirni al-iman fa akhbirni al-ihsan al-islam din fiqhu ne al-iman tauhidi ne al-ihsan din shine tasawuf wannan sanannen abu ne akan dukkan malaman duniya hatta su ibnu taymiya su ibnu qayyim su yadda da haka ba zai yi kace ka yadda da shiku ka yadda da tauhidi kace baka yadda da tasawuf ba kuma abubuwan nan guda uku ne sai manzo ya kira su din fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum abu uku ya hada ya kira su addini ta yaya za ka ce akwai shukuhu akwai tauhidi sannan ka ce ba ta tsawo a musulunci wannan kenan wa min huna tanan ne yace ikhtalafat al-harakatu tamaman bi nazairiha min al-harakat allati asarat al-harakat asarat al-harakat al-wahabiyya saboda haka ne wannan haraka ta wahabiyya kwata-kwata ta saba da sa'annanta ire-irenta daga cin harakat waɗanda ta yi zamani da su ka harakati ibini fodi kamar haraka ta shek usman dan fodiyo aw sunusi ko haraka ta shek sunusi aw shek umar foti ko haraka ta shek umar foti aw mahadi sudani ko haraka ta shek muhammadu mahadi na sudani wayannan duk kusan sun yi zamani kurkusa ne da zamanin wahabiya ta nan suka saba da wahabiya min wujuhin ta wasu fuskoki kamar haka abin da ya bambanta su da wahabiya na farko wurudun nususi ala kuluwil hijazi wa jaziratil arabi min al-kufri wa shirki منذ خلافة عمر بن الخطاب wannan ne abin da na gaya wa wani na kure shi kenan a Madina eh na farko nasi hadisai sun zo cewa Hijaz mun ga fa bayyana Hijaz shine Makka Madina Taifa da kewaye wa jaziratul Arab da kuma jaziratul Arab wanda suka hada da wasu kasashe guda biyar ko shida a yanzu manzo ya fada wannan wurin gaba ɗaya ya kadaita min al-kufri wa shirki babu kafirci babu shirka a wajen منذ خلافة عمر بن الخطاب تندق الزمن الخليفة عمر بن الخطاب حين نفذ الخليفة خليفة وصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يعني خليفة عمر يزر تردى وصية منذ صلى الله عليه وسلم ديته أخرج المشركين من جزيرة العربي manzo ya bar wasiya cikin wasiyarsa yace duk wanda bai musulunta ba a jaziratul arabi yace a kore shi a fidda shi sai na Umar ana nada shi khalifa farkon abin da yayi shine koran duk wani wanda bai musulunta ba a jaziratul arab muttafaqun alayhi wa rawa muslimun muslim ya rawaito hadisi na 63 bi lafzi da lafzi la ukhrijanna al yahuda wan nasara min jazirati al arabi hatta la ada illa musliman zan cire zan kori yahudawa da nasara daga jaziratul arab hatta ba zan bar kowa ba a jaziratul arab sai musulmi fa ala hadhihi riwayat as-sahihah an-nabawiyyah idan muka duba wannan riwaya ingantacciya ta hadisin manzo anna jaziratul arab jaziratul arab allati ghazaha muhammad ibn saud da wanda muhammad ibn saud ya yaka tamassukan bi fatwa ibn Abdul Wahhab saboda riko da fatawan ibn Abdul Wahhab annahum mushrikuna cewa su mushrikai ne bi mujarradi tawassuli bi awliya illahi saboda kawai sun yi tawassuli da waliyan Allah khaliyatun min shirki wannan jaziratul arab babu shirka a ciki wa kad ittafaqa masadirul haraka dukkan littattafai na haraka wahabiyya sun hadu ba saɓani tsakanin su ala anna tawassula wa tabarruka shirkun cewa tawassuli da neman albarka shirka ne ma'ana wannan jaziratul arab manzo ya ce babu mushriki babu kafiri babu bayahude babu banasare to su wa suka yaka su muhammadin abdullah abinda na gaya wa wani kenan a madini ke shi da ka gaya mu wa suka yaka kaf'an waɗanda suka kashe suka kokona musu gidaje suka rubuta musu gidaje na musulmai ne shiru hit in kuma kafirai suka yaka to maganin da manzo ya faɗa din bai tabbata ba kenan kaga wannan hujja kaf'an abin da zai nuna ma abin da ake a jaziratul arab ba daidai bane kenan بخلاف حركة بن فودي تابان حركة تشيخ عثمان دان فوديو كما يدا زاكو زو ku karanta wa Umar al-Foti da Sheikh Umar al-Foti wanda Sheikh Usman bin Fodiyo bakadire ne shi mabiyin tarikar kadiriya ne kamar yadda garda garda ku zo ku karanta kar ku dinga jin jita jita mutane wai wani zai zo ya ce maka wai tun da Sheikh Usman dan Fodiyo wai yayi ya rubuta littafin Ihya Sunna wa Ikmadul Bid'a saboda haka shi ma wai dan izala ne shi ma bawahati har wasu suke cewa yayi ya je haji sai ya hadu da Sheikh Muhammad Abdul Abdul Wahab shine ya karbi irin da'awar da yazo yayi jihadi ana eh gayi dan uwansa Sheikh Abdullahi Gondu ya ce daga shi har wansa Sheikh Usman dan Fodiyo har Muhammad Bello su uku nan ba wanda ya taba yin mahaji balle a ce wani ya ji haji ya haɗu da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab kaga zaka fi sanin Sheikh Usman dan Fodiyo ne ke da wansa babban wazirinsa na daularsa kane kane ne ana yaudara mutane a rashin karatu da research da bincike ne to shine a shi kuma Sheikh Umar Al-Foti Batijani ne shi ya karbi tarikar Tijaniya ko a Sheikh Umar Sheikh Muhammad Al-Ghali ya mishi tajdidi a Makka lokacin shi kadai ya rage cikin waɗanda suka ga Sheikh Ahmad Tijani da ida idanun su shi kadai ya rage abin da ya sake nan ya baro can inda yake Mali da Senegal ya zo Makka za ku zo ku karanta tarihin sa cikakke wanda daga shi Muhammad Gali kuma ya hadu da shi Ahmad Tijani wannan shine sidarsa li wujudil wasaniyyati fi gharbi afriqiya yawa kun ji hujjar ba saboda shi haraka ta Sheikh Usman dan Fodio in Sheikh Usman Fodio yace ya yaki maguzawa mushrikai za a yadda in Sheikh Umar Foti yace ya yaki maguzawa mushrikai za a yadda dan me li wujudil wasaniyyati fi gharbi afriqiya fi tilka al-fatra wa an saboda samu maguzawa masu bautawa wani Allah a Afirka ta yamma daga wancan lokaci har zuwa yau na gane ai kadan kaban kowa ya sa abin da ya faru tsakanin Sheikh Usman dan Fojo da Bawa dan Gurzo Bawa dan Gurzo musulmi ne Hausawa da Sheikh Usman dan Fojo ya ga lokacin su musulmi ne ba musulmi ne za ku zo ku karanta kabilu na maguza wanda shek umar rufuti ya yaƙe su ya mayar da su musulmai su jihadi suke yi shi kuma can inda manzo ya ce ba mu shirki ba tashi yi wa ya yaƙa saniyar wannan na farko kenan abu na biyu annal harakatal wahabiyyata صبغت بصبغة الخوارج wato haraka ta wahabiyya an masari ne irin rinin kawarijawa kawarijawa su ne waɗanda za su fito suke dukkan musulmai kafirai ne ban da su wahiya wannan rinin ita ce a takfiru bi zambi ka kafirta mutum saboda ya yi kuskure ko ya aikata zunubi a wuri ko saboda ya yi kuskure wa kitabu tauhidi yace littafin tauhidi littafin tauhid littafin kitabu tauhid wa wa kashifu shubuhat da littafin kashf shubuhat wa ghayruhuma da wanin su min masadir harakati daga cikin littattafai na wannan haraka wahabiyya akbaru shahada sune mafi mafi girman shaida akan cewa akwai alaka tsakanin wahabiyya da khawarij au ko kuma wahabiyya khawarijawa ne kai ke abu idan Nigeria dai ba za ba shi wannan labarin ba musamman ɗan yobe na borno ya ga yadda aka kakkashe musulmai haisu uddad ba'du aqta'il awam yayin da suka kidaya wasu daga cikin kurakurai mutane jahilan mutane awam min nawaqidul islami daga cikin abubuwan da yake fidda su daga cikin musulunci wa hukaman muslimina suka kidaya sarakunan musulmai bal ulama al-mukhalifina lahum tawaghit suka kidaya ko suka kidaya sarakunan musulmai bai tsaya a sarakunan musulmai ba ma hadda malamai waɗanda suke saba wa ra'ayinsu cewa dukkan su tsagutu ne dukkan su tsagutu ne sani salisan abu na uku annal harakatal wahabiyyata la tashukku ثالثا أبو نأكو أن الحركة الوهابية لا تشك في كفر الصوفية ومشايخ الطريق حركة وهابية باسا شكودا كوكونتو وجن كافرتا صوفا يدا دكا شيخنا طريقا وذلك شيء مجمع عليه عندهم وانا أبو نأكو أن دكسوسني إجماعي أعكانسا وجن سكب abun ba wahabi duk na duniya cewa sufi da dan dariƙa kashi ne wa raji ma shi ita min shuruhi kitabi tauhidi yace kana son wannan tabbatar da wannan ka duba duk wani littafin da kaga dama daga cikin littattafan da suka yi wa kitabu tauhidin su a sharhi ka duba wannan wa kad khalafahum fi zalika shaykhul islam ibn taymiya wa tilmizu ibn qayyim al-jawziyya a hakan kuma a ibn taymiya wanda suke cewa shehin su ne ko ibn qayyim su duk sun saba musu akan haka cewa sufanci kafirci ne ko sufaye da yan dariƙa kafirai ne amma harakatu bin fodil kadiri amma haraka ta Sheikh Usman dan Fodio Bakadire wa Umar al-Foti da Sheikh Umar al-Foti at-Tijani Batijani wa Sheikh Muhammad sunusi wanda shi kuma Sunusi ne wa ghayr wa wa wa gairihim da waninsu fa'alal aksi akasin wannan ne saboda su wayannan sufaye ne kai tsaye sufaye ne kai tsaye wannan abu na uku kenan abu na hudu alharakatul wahabiyyatu la tataharraju min itlaq albid'iyyati ala ala al-a'immat al-ash'ira yace haraka ta wahabiyya ba ta tsantsanin ta saki baki ta ce manyan shugabannin musulunci na duniya al'asha'ira cewa ‘yan bidiya ne ba ta tsantsanin sakan baki ta ce asha'ira ‘yan bidiya ne mana duk mutumin da yake karanta tauhidi na alwujudu wal kidamu wal baka'u a gunsu dan bidiya ne kama daga asalin sheik abulhassan al'ash'ari da kuma kun karanta shi a wannan ko? a mukaddima ta kitabu abin nan manhaji na tauhidi ba da tarjaman sa to wa kulluhum muttafiquna ala zalika duk sun hadu akan wannan sannan kuma idan kace asha'ira yan bid'a ne to ba malamin sunna a duniya gaba daya me yasa saboda malaman hadisi na duniya duka asha'ira ne duk ba nan dai malamin hadisi ne ka kama daga al-imamul bayhaqi ko ka zo kan al'imamu da hakim su dara kutuni da kuke jin labarin su du'a shayira ne duk malamin hadisin da ya zo bayan zamanin abu latin al'ashari a sha'ira ne shi kuma su ne malaman hadisi na duniya zai zama ibn hajar wanda ya bulugul maram ya yi shirin fasul bari zai zama dan bidiya ne a wajensu suyudi dan bid'a imamu nawawi da yayi riyadu salihin arba'una hadith da ake karantawa duk duniya shi ma dan bid'a ne ibn salah dan bid'a eh sakawi dan bid'a duk sun malaman duniya na hadisi kaf a shaira ne wasu su kuma maturidiyya wanda maturidiyya da ashaira kamar da kuka karanta su ne mazhabobi guda biyu na aqida na ahlus sunna a duniya wala yakfa ma fi zalika min khutura yace cewa dukkan asha'ira yan bid'a ne yadda suka haɗu akan wannan yace wannan abin da ke cikin wannan na hatsari ba zai bace wa kowa ba li'anna al-asha'ira ta saboda su asha'ira hum sawad al-a'zam su ne ma musulman duniya dama musulman duniya mafiya yawa sunni ne kamar da kuka sani a sunni kuma mafi yawa casa'in cikin ɗari ko casa'in da ‘yan kai cikin ɗari a sha'ira ne da maturudiya kaga kenan za ka ce yawancin al'ummar manzan Allah sun zamanto ‘yan bidi'a kenan kuma ya saba wa me ya saba wa hadisi sahihi wanda manzo yake cewa la tajtani ummati ala dalala al'ummata ba za su zo su haɗu akan bata ba duka بخلاف حركة بن فودي الذي يعد من أكابر الأشاعرة yace sabanin haraka ta Sheikh Usman dan Fodio da ya jaddada musulunci wanda shi ana kidaya shi daga cikin manya-manyan asha'ira na duniya saboda litafi da muka yi karantawa usulu din dinnan litafi Sheikh Usman dan Fodio kawai mun mayar da shi su'al wa jawab kuma ka duba iya sunna wa khamadul bid'a tauhidin da ya kawo tauhidin asha'ira ne ya kawo sanannen abu ne shi Usman dan Fodo ba ash'ari ne khamisan na biyar daga cikin abubuwan da yake bambanta waɗannan harakat da kuma wahabiyya annal harakat al wahabiyyata aradaha jumhurul muslimina bima fihim usratu muassis al haraka haraka ta wahabiyya musulman duniya gaba ɗaya sun ja da wannan haraka cikinsu har da famili wanda ya assasa haraka ɗin famili sheik muhammad bin abdulwahab ɗin kansa haisu radda alaihi akuhu suleiman bin abdulwahab bin suleiman wanda ɗan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya shi sheik muhammad bin abdulwahab ɗin sunan shi ɗan uwan nayi suleiman bin abdulwahab mai sunan kakan mai sunan babansu ne mai sunan kakansu ne shi shi Suleiman bin Abdulwahab shi kuma wannan Muhammad bin Abdulwahab Abdulwahab babansu Suleiman kakansu shi wannan dan uwan nashi din wato mai sunan kakan shi ne aka sa uwa ɗaya uba ɗaya suke shi da Sheikh Muhammad bin Abdulwahab wanda shi Suleiman bin Abdulwahab ya rasu hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da goma ya rasu وصنف الصوائق الإلهية في الرد على الوهابية shi wannan Suleiman bin Abdul Wahab ya wallafa littafi mai suna As-Sawa'iq al-Ilahiyya fi ar-Radd 'ala al-Wahabiyya kaga ba sauran musulmai ba cikin gida ma dan uwansa ya mayar mishi da raddi wannan littafi muna da shi har yau a kofi a hannu ciki mai a mukaddiman a mukaddiman littafin yake cewa shi kanin sama Muhammad bin Abdul Wahab ya faɗi inda ya yi karatu. Shi ba malami ba ne. Ga usuli da miqyas na shari'a wanda bai san su ba ya jahilce su ya kakkawo. Ka gani? Kamar dai yanda harkan yake a yau. Da ya kaga wani mutum bai baka san inda ya karatu baka san waye malamin mutum baka aka ji an ce shek wani shek wani duk kasa ana magana akan fa'ili a cikin jumla ba zai iya nuna ma ba balle maf'uli kaga abin tarihi ya biyo ya zo walahu kitabun kuma yana da wani littafi bayan wannan ar-raddu ala man kaffara al-muslimina bi sababin nazri li ghairi Allah yana da wannan littafi duk raddi yayi wahabiyawa wa mimman aradaha min ulama'i al-yaman al-mu'asir lil-haraka al'imami shaukani cikin wanda ya ja da wannan daga cikin malaman yaman shi ne wanda ya yi zamani da shi babban malami al'imamu shaukani sahibi kitabi nailil autar wanda ya wallafa littafi nailil autar da farko da ya ji labari za a kafa daular musulunci za yi waye ya dan yaba wa hadin to shi ne da ya samu littattafansu ya karanta sai ya janye وأما حركة بن فودي والمهد السوداني والسنوسي والفوتي فقد رزقت قبولا تاما yace amma haraka ta Sheikh Usman dan Fodiyo da Mahadina Sudan da kuma Sunusi da Sheikh Umar Foti Allah ya arzuta da da karbuwa ta mancike duk duniya sun karbi wannan sun yadda gyara suke وأيد المسلمون في كافة العالم الإسلامي مسلمين سكا أيد كو إنا دب دونير مسلمين سادسا ناشدا أن الحركة الوهابية ركزت دعوتها على شركية البناء على القبور والتوسل والمديه والرقى وغير ذلك بناء على مفاهيم خاطئة يتي حركة وهابية تاي تركيزي تاميد هنكلي wajen da'awanta akan cewa duk wanda ya gini akan kabari mushriki ne wanda ya tawassuli mushriki ne wanda ya bi manzo manzo Allah mushriki ne wanda yayi yayi amfani da ayoyi Qur'ani wajen waraka ya sha ko ya daura laya ko guru duk mushrikai ne a wajen su sun gina wannan ne akan mafahim khati'a a wasu fahimta wanda yake na kuskure وقد تناولها بالبحث العلمي العلامة الشيخ العلوي المالكي في كتابه مفاهيم يجب أن تصحى waɗannan abubuwan da wahabiya suka yi tarkizi a kai suka ce mai aikata su mushriki ne kafiri ne a al'alamatu shekul alawi al-maliki ya tara su gaba ɗaya yayi nakadinsu da suna littafi mafahim yajibu an tufaha wannan littafin kana da kudi ana sayar da shi naira dubu ɗari biyar biyar ka siya littafi ne wanda ana cewa ba littafin da malaman duniya suka karraza kaf irin wannan littafi littafi ne muhimmi gaya wanda ya wurware duk iskalai da matsalolin wahabiya amma bina'u alal qubur batun kuma gini akan kabarruka fa ghayatul karaha gayar hukuncin sa dai makruhi aw aw aw nahyu tanzihi ko kuma hani ne na tanzihi saddan lizdari'ati an hana saboda saddan zari'a kada wasu musulmai su mai da wajen kamar masallaci ko gun bauta wannan ne ba batun cewa wai shirka ne ko kafirci babu wannan kama kala nawawi fi sharhi sahihi muslim kamar da al-imam nawawi a sharhi sahihi muslim al-minhaj ya fada wa dalilu ala zalika dalilin zai tabbatar ma da cewa gini akan kabari ba shirka bane ba kafirci bane dafnuhu sallallahu alaihi wa sallama fi baiti aisha da aka binne manzo sallallahu a dakin sai da Aisha kaga duk inda aka ce ma daki ginannen gure wal baitu mabni duk inda ka ji an ce daki ginanne ne wa huwa fihi ila al'an ha manzo sallallahu yana nan a cikin wannan dakin har yanzu wa fil masjidi sannan wannan dakin yana nan cikin masallaci yana cikin wannan masallacin ayyuka to kaga wannan kadai ya wadatar da ka gane cewa a gina kabarrukan shehunai da ake yi gayarsa makruhi ne saboda kada wasu jahilai su mai da wajen gumbauta mabatin cewa shirka ne ko kafirci ba haka bane saboda in kace shirka ne ko kafirci ne zaka ce da binne manzo sallama a cikin dakin Aisha duk inda ka ji daki aiki nan nan gune wa amma tawassulu bin nabi sallallahu alaihi wasallam mabatin kuma tawassuli da annabi sallama faqad sahha fi hadisi Usman bin Hanif ya inganta a hadisin Usman bin Hanif allazi allamahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sallama da kansa ya sanar da shi yadda ake yin tawassuli sai ya ce masa ya ce miki makafo ne ya zo ya ce miki ya ma'aiki kana ne ba na gani makanta yana damuna sai manzo ya ce kai hakuri Allah ya baka lada a lahira sai ce a gaskiya ni ba zan yi yin hakuri ba sai ce ka je ka yi alwala ka yi sallah raka a biyu ka karanta wannan addu'a shine Allahumma inni as'aluka ya Allah ni ina roƙonka wa atawajjahu ilayka na fuskance ka bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan yin tawassulin ba na fuskance ka da darajar darajar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahama annabiyir rahama ya kuma cewa kuma ya muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbi kaga wannan ma nukta ce muhimmiya su yanzu abun sun kace ya muhammad ka zamo kafiri ka kira mai ka kira wani Allah sai dai kace ya rabbi gashi a hadisin manzo yace masa kace ya muhammad inni inni atawajjahu bika ila rabbi ya kai ma'aiki na fuskanci ubangiji na da kai dan ya biya mun bukata fa yakshifu albasari dan ya yaye ido na ya zamo ina gani da yi alwala ya raka'a biyu ya karanta wannan addu'a kawai ya idanunsa suka budu ka gane to wannan hadisi menene rawahu tirmidhi tirmidhi ya rawaito shi wa sahahahu al-albani kun albani dai malamin hadisi ne na wahabiya ba yace hadisin sahihi ne fi sahihi sunan turmizi cikin littafin sa sahihi sunan turmizi a hadisi na 1279 misali da wani malami ne ba sufi ko dan dariƙa yace hadisin sahihi ne za su ce ya sahihanta saboda hadisin ya yi halalta tawassuli ne albani ne sai abin da yasa kuma ya sai haka dole sai sahihanta saboda ba shi kadai bane malamin hadisi a duniya idan yace da ihi ne dole ya kawo dalilan sa akan cewa da ihi ne ba dole ya kawo dalili ni kawo dalilan kuma ka gani na ce to wannan ma ba ma malamin hadisi bane ba ibnu taymiya ma yayi kokarin ya ya zai fantar da hadisi a cikin majmu'ul fatawa ma ya gagara وقد علم الراوي بعضهم هذا التوسل المروي في خلافة عثمان بن عفان تكجي وتصابوا شي wanda ya rawaito hadisin Usman bin Affan ya koyawa wani mutum daban wannan tawassulin da ya rawaito a wajen manzon Allah a zamanin khalifancin sayyidina sayyidina Usman mimma yu'ayyidu jawaz at-tawassul ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan kuma zai karfafa maka da cewa tawassuli da manzon Allah bayan rasuwarsa ja'izi da bayan rasuwarsa ba ja'izi bane shi sahabin da ya rawaito tawassulin a wajen manzon Allah ba zai koya wa wani a zamanin sayin na Usman ba. Kama sabata tawassulu bi ghairi al-anbiya'i fi sahih al-Bukhari. In kuma aka ce wannan tawassulin ja'izi ne tunda annabi ne ja'izi ne ayi tawassuli da annabi amma in ba annabi bane ba wanda ya halatta ayi tawassuli da shi. Suna iya faɗan wannan. To a hadisi a cikin sahih al-Bukhari ya tabbata a Umar bin Khattab anna Umara Umar bin Khattab tawassala bil Abbas bin Abdul Muttalib Umar bin Khattab guda ya tawassuli da Abbas bin Abdul Muttalib babban manzo Allah sallallahu alaihi wannan zai nuna maka menene tawassuli da wanda ba annabi ba jaizi haka ko ta ina cewa wai tawassuli shirka ko kafirci mai raina wa mutane wayo ne tawassuli kama ce masa bid'a raina wa mutane wayo ne tawassuli sunna ce cikin sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda duk abin da manzo Allah ya karantar ya shi ai ya zama sunna ba bidiya zaka zo ka ce ba wa amma madhur rasul sallallahu alaihi wasallam fa min al muttafaqi alaihi yace amma batin yabon kuma manzo Allah sallallahu alaihi yace yana daga cikin abubuwan da aka yi ittifaki akai yace wa hadha ka abu bin zuhair ga ka bin zuhair arada qasidat al madi ya gabatar da kasida ta yabo ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bana su'adu kamar da dazu muke bayani akai wa amma ruka shi kuma amfani da ayoyi ko sunayen Allah a rubuta a sha ko a daura laya da guru fa ja'iza ja'iza halalta bi jami'i anwa'ihi da dukkan nau'o'in sa inda ayoyin Qur'ani ne za ka yi amfani da shi dan Allah ya biya ma bukata ko ka karanta ko ka tofa ko a tofa maka ko a karanta maka ko ka yi laya da shi ko ka yi guru da shi ko ka rubuta ka sha ka gane duk ja'izi ne duk ja'izi ne abin da zai baka mamaki shine wai mutum zai ce kansa yana ciwo ya sha paracetamol ya yadda ko ya ce akwai rana a jikinsa ya jika shabara ya sha maganin rana shabara amma aya da aka saukar a launin mafuzu shi in ka sha ka ce zai warkar da kai kai mishi ne ko kashiri ne wa zai shakku cewa wannan akida ta fito da da'anin yahudawan duniya eh wa fi sahihi muslim akwai hadisi cikin sahihi muslim marfu'an hadisi manzo ne ya fada la ba'sa birruka sai manzo ya ce ba laifi ayi ruka malam ya kun fihi shirk muddin wannan abin da za a yi ruka da shi ba abin da za a yi shirka ba ne sanin kowa ne ba a shirka da ayan qur'ani ai ko sunayen Allah ko katimi eh irin katimin da ake rubuta su sun zaci wannan katimin da ake yi kawai zama ake ake shiryawa duk katimin da ka gani ayoyin qur'ani ne ayoyin qur'ani ne sai a mayar da ayoyin nambobi lambobin sai a raba shi cikin murabba'a ko musallas ko musaddas a gane yanzu misali in kaga dama kul huwallahu ahad ba aya bace in kace kul din kaga ka 130 ne ai eh in kace huwa huwa hadin biyar ne wautin shida ne a haka zaka hada adadin adadin kul huwallahu ahad sai ka zana katini wannan adadin ka raba ka sassaka shi anan idan mutum ya rubuta wannan katini ya sha kul wallahu ahad ya sha a gani yana cewa wannan ilmu talasin ilmu al-awfaq ilmi ne zaman kansa wanda yake da wannan ilmin ka kawo masa katini zai ce ma ayatul kursi ne in kuma nombobin ba daidai aka rubuta ba zai gyara ilmi ne ne zaman kansa su sun dauka katini din shirka ne eh to shi ne ya ce ma dama buka ɗin buka ba da ayoyi ba ma ko ƙur'ani a ko da itace in dai abun ba shirka ba an ce shirka cance cance jinin tsuntsu kaza jinin fakara jinin waye cikin abin da shehu usman dan fojo ya rubutu akai a littafin sa nurul albab shine wannan ne shirka to shine fala shakka yace ba kokonto annal harakata wannan harakata wahabiyya ta tawi ala aqta'in ilmiyatin kathiratin tana dauke da kurakurai na ilimi da yawa wa tu'ayyidu ara al-khawarij tana karfafa ra'ayoyin khawarij wal murji'ata da kuma ra'ayoyin murji'a kun karanta murji'a a littafin tauhid ba wala yakhfa zalika ala man nazara fi masadir al-harakati al-wahabiyya adna nazar yace duk wanda ya duba ko dan karamin dubawa ne cikin littattafan haraka wahabiyya wannan wani abu ne wanda ba zai buya a gare shi ba tabi'an abu na bakwai الحركة الوهابية طائرة جنبا بجنب مع حكام آل سعود إلى اليوم muna jin wannan magana ba wanda ya isa ya musa wannan yace haraka ta wahabiya tana tafiya kafada da kafada ko kace gefe da gefe tare da sarakunan Ali Saud har zuwa wannan lokaci wanda zai nuna ma waɗannan sarakunan sun yi amfani da shi ne don cimma bukatunsu na sarauta kamar yadda har yau 'yan siyasa suna amfani da addini domin cimma burinsu da siyasa wannan za ku ji shi a bakin shi zarkali da kansu ke fada don kara ce sharri ne bi khilafi harakatin ukra yace banda sauran harakat da muka karanta na shi Usman dan Fodiyo Umar Foti Sunusi da makamantansu falam ya tamidi bi Fodi yace da ibn fodi sai usman dan fodiyo bai dogara ala hukami hausa bai hada kai da mahukunta sarakunan gargajiya na hausawa yayi jihadi wala umarul foti ala salatin mali haka ce umarul foti bai hada kai da sarakunan mali ba wala sunusi ala hakim baldatihi haka ce sunusi bai hada kai da sarkin garinsa ba wajen jihadi bal tawakkala kullu haula'i ala Allah wadannan dukun dogara da Allah ne haraka su bata da alaka da wani sarkin gargajiya wa qamul harakati ala asasi ikhlasin khalisin matin sun da harakatin su a bisa asasi na ikhlasi ke bantacce ne karfi qala zarkali fil a'lam to ku karanta tarjaman abin da ya fada في ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تكن لتابس الآلاء بالرغم من أنه مؤرخ وهابي ضد شيء وشمال بن تاريخي ووهابي كجي أبن دي فدا أتكي يشي فقصد الجرئية بنجد يعني واتو يا يا bayan ya gama ya zo jir'iya jir'iyan jir'iyan tana ina binaji da na anajidu ba to za ku ga wasu hadisai waɗanda suke magana a kan cewa fitina za ta cinno annabi kuna ji za ku ji waɗannan hadisai sanata alfin wa wa mi'atin wa sab'in wa hamsina a wannan shekara ya zo dir'iya fatalakahu amiruha kuna ji ko sarkin garin ya karɓe shi mu amiruha waye muhammadu bin sa'ud bil ikram da girmamawa me gaban ku karanta da kansa wa kabila da'awatahu gani ya zama ba wahaje shi mai karbi ya karbi da'awarsa wa wa wa azarahu yayi goyon bayan sa ko ya karfafa shi kama azarahu man ba'dahu kamar yadda sarakunan da suka zo bayan Muhammad bin Saud suka goyi bayan sa shine ibnuhu Abdul Aziz dan sa Abdul Aziz to shi wannan Abdulaziz din shi zarkalin haka suke tare da Malik al-Malik Abdulaziz kaga shi kafan shi bai hudu abin ba wahabi ne ka gani kuma ya ce Abdulaziz ya goyi bayan sa ثم سعود بن عبد العزيز هكذا سعود بن عبد العزيز وقاتلوا من خلفه من يوم وقاتلوا من خلفه wata sa'a da taku mulkihim ya ce faɗin sarautar su sai da ya kai ya nisaq na sarautar su ya faɗaɗa fastaulau ala sharkil jazirati kullihi sai da suka mamaye a gabashin jaziratul arab gaba ɗaya sun makana lahum janibun azim sannan suna da wani bangare kuna jin wannan magana ba akwai wani bangare da suka mamaye minal yaman daga yaman kun gane har yanzu akwai gunda yaman ne yana cikin kasar saudiya wannan yana ɗaya daga cikin sababbin yaƙe-yaƙen da ake a yaman a yanzu wa malaku makkata wal madinata suka mallaki makka da madina wa qaba'il wa qaba'il al-hijaz da kabilun hijaz gaba daya wa qarabu sham suna dabda su sarƙe shi amma intaha min nafsi zarkali yace wannan maganan har da harshe maganan bakin zarkali ne da ya faɗa ta kansa kaga itirafat ne khafira ka gani na ɗaya ya yadda wato ya tabbatar da Muhammad bin Abdul Wahab dan Najidu ne sannan ya tabbatar da Muhammad bin Saud ya karbi da'awarsa da ɗansa Abdul Aziz a bayansa da kuma Saud bin Abdul Aziz duka kuma ya tabbatar da wato sun goyi bayansa kamar da ya tabbatar da yake wa qatalu man khalfahu wannan zai nuna maka da'awarsa tana tafiya ne kafada da kafada da masarautar Abu Saud ne mun gane masarautar Abu Saud ne وقد غضب عبد الوهاب اهل نجد شي ابن عبد الوهاب يا ياقي متانن نجد والحجاز ده حجاز والطائف ده طائف واليمن ده يمن بأسلحة محمد بن سعود da makaman sarki Muhammad bin Saud ne gane da makamansa wa qattala wa sharrada wa hajjara wa harraqa wa harraqa al-maqtubat wa qattala ya kakkashi musulmai wa sharrada ya tarwatsa musulmai wa hajjara ya kauratar da musulmai daga gidajensu wa harraka al-maqsufatil ilmiyata sufiyata jilli ta tafai rubutun hannu maqsufa na ilimi wanda ya shafi ilimin sufanci da ashaira duk ya sa aka kona da duk aka kokkona wal masajir allati la tattafiqu ma ara'ihi haka duk masajiri da littattafan ba sa tafiya ba sa wafaqawa ra'ayoyinsa duk ya sa aka kokkona su wannan na bakwai kenan saminan na takwas alharakatul wahabiyyatu nash'at min najd harakata wahabiyya ta taso ne daga najidu mun bayyana da zu wa kad ashara an-nass an-nabawi ilaiha nassi na na manza Allah yayi ishara cewa da ma zai wannan fitina fa an ibn umar akwai hadisi daga abdullahi bin umar قال yace zakaran nabi sallallahu alaihi wasallama manzo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wasu garuruwa Allah mubarik lana fi sha'mina Allah mubarik lana fi fi yamanina yayi addu'a yace Allah kai mana albarka a sham dinmu kai mana albarka a yaman dinmu sham da yaman ya musu addu'a kalu ya rasulullahi wa fi najdina suka ce mai ji alkace mana har ya kai addu'a mana kace a Allah mubarik lana fi najdina قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا يكي هذا نجد قالوا يا رسول الله وفي نجدنا فأظنه قال في الثالثة sai Abdullahi bin Umar ya ce ina zaton manzo a na ukun ne ya ce hunaka zalazil wal fitan can ne girgizan ƙasa zai taso da kuma fitintini sai sa manzo ya ƙi wa najidu addu'a mun gane shi kuma ai aina ya fito annajidu me karshe yace wa biha anan najidu ne ya tulu qarnu shaytan kafkafin ke dan anan najidu ne zai fito wannan kafin kuma shi ne Muhammad bin Abdullah wanda yace ba shi bane ya kawo waye ne waye ne wannan shi ne abin tambaya ai mutane karatu ne ba a yi kuma ba a karanta tarihi shi yasa ake rudan mutane a ƙarshe wannan hadisi sayyid bukhari a yana cikin sayyid bukhari hadisi na 1037 a ƙarshe ya ce la nafsidu bi sardi salbiyati harakatul wahabiyya a fuluwaha min al-ijabiyyat tamaman yace ba ma nishin cewa a jero kurakuran wannan haraka ta wahabiyya ba ma nufin yana nufin wannan haraka din ta kaɗaita ko kuma babu ijabiyat ko wasu ayyuka da suka yi muhimmai ba ma nufin wannan kwata-kwata ba wani aiki da suka yi muhimmai yace ba ma nufin wannan fala shakka yace ba laifi duk da waɗannan kurakuran da muka ambata annahu kama ali sa'ud mahukuntan ali sa'ud din khususan al-malik faisal wa fahad musamman sarki faisal da kuma fahad la abin nan la tunkaru injazatuhum ba a inkarin ayyuka da suka yi muhimmai wa islahatuhum da gyare-gyaren su da gyare-gyaren su alwada addini wada'i na addini fi manatiqil hijaz a bangaren garuruwan hijaz walau lam yakun lahum illa al-inayat illa al-inayat bil haramain sharifain koda ba su yi komai ba banda kula da masallatan nan guda biyu al-masjidul haram da masjidun nabawiyye wa khidmatul hujjaj da kuma yadda suke wa mahajjata hidima wa tawsiyatu manasikil haji da fada da wuraren da ake yin aikin haji fada da mina fada da arafa fada da abin nan muzdalifa da kuma fada da ɗakin ka'aba da suka yi la kafahum zalika fakhran wannan ya ishe su alfahari wa aujaba lahum min almuslimina shukran kuma ya wajaba musulmai su gode wa wannan aikin da suka yi wa min Allah jazaan kuma sun sun cancanci Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su wannan sakamako da shine malamai suke cewa la yalzamu labin nan suna cewa la yalzamu la yalzamu minan nata'iji sihatul wasila mutum ne ya yi kurakurai ƙarshe sai ya yi wasu ayyuka wanda ya cancanci a yi wannan ayyukan da ya yi wanda ya cancanci wato a yabe shi baya nuna waɗancan kurakuran suka gani baya nuna baya nuna kurakuran suna nan har yau ana fama da su ko ba komai sanin kowa ne abin da muke kiran shi boko haram din nan zuwa yi suka kaya ko yau kai duba boko haram suna kafa hujja da kitabu tabbi al-usul salasa kashfu shubuhat sune littattafan haza yace wannan kenan a karshe wa kad tuwfiya sheikh muhammad bin abdul wahhab sheikh muhammad bin abdul wahhab ya rasu ama shekara ama alfin wa mi'ataini wa sita shekara ta 1206 a nan ne ya rasu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh